إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين إن مسلمي قشي الله سبحانه وتعالى ya kaddara sake haɗuwar mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatar dan uwanku Ilyas wanda aka sani da Ilyas ibn Abdullah wanda ina ga kamar da aka saba insha Allah yan uwa wajen kira za a yi kira ta hanya biyu ta hanyar kenan airtel da ta hanya ta move hanya ta airtel ita ce 96 tis'in da tara sifili ɗaya sittin da biyu tis'in da shidda tis'in da tara sifili ɗaya sittin da biyu kenan katurban sas katurban dizinaf zere un soixante sai ta move mai lamba tis'in da hudu talatin da biyu hamsin arba'in da biyu kinan katorz tarandu sankant karandu muna hata a lokacin kira dai wasu kira su yi kokarin kira ta mana a kawo da rediyo a lokacin kira ya zama toke mutum ya ji abin da yake magana ta hanyar waya shi ba ta rediyo ba don tashar rediyo shi ke kawo magana ta matsala ta rashin jin abin da yake haɗi shi ne dangane da bayani da na yi na jiya abin da ya biyo baya na maganar magana sakin aure da aka yi magana wai maza kasu saki kasi saki a kowane lokaci to ai su ma matan su ma da tasu yan kullum muna ba da tambaya ko amsa a yanda aka yi tambayar ko a ga wanda ya tambaya matacce ko namiji wannan bai sa kama a ce misali don wani mace ta tambaya kan matsalarta ya ba ta labari kan ba ta amsa kan matsalarta kai ma kai taka amma yan abu ne sananne duk da an san bangaren ma'aurata kowa da nashi matan da nasu maza da nasu amma abin da aka yi bayyana ganin allah subhanahu wa ta'ala ya maida al'amarin saki a hannun maza wanda kuma shine tushen matsalar kuma wanda rashin bin dokar ta allah yake kawo daga an hau in aka yi hushi sai a shiga wani hali kuma daga ba a rika kama kame na neman ya za a yi a samu mahuta so jiya kuma mahutar ba ta samuwa kuma bayan kai ne a hannunka an baka a hannunka kuma kai wasa da shi aka rasa mahutar kowa cikin matsala ita cikin matsala kai cikin matsala iyalanku cikin matsala yakan yi akwai ɗiya tsakani shi yasa bayan da yake cewa shi don kusan yanwa ba abin ne ba na wasa kullum a matsayinmu na musulmi ba mu da wani littafi jagora kamar ƙur'ani Allah subhanahu wata'ala don kusan lamarin sura ta musamman ya sabkar sura ta musamman a ƙur'ani take mai son sutar talak wannan tana bayani ne kurin kan matsaloli na rabuwa wanda kuma Allah sai ya magana da annabin da ya aiko ya aihun nabi idza talaqatum an-nisa faqalqun li'iddatina wa asul idda kuma ya kawo bai baya cewa wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujun zuwa da kashin bayani kaga Allah subhanahu wa ta'ala annabin shi kira ya kai wannan annabi in za ku sake mata kuma ya kamar magana zuwa ga al'umma gaba daya fataliquna li'iddatihinna ku sake su akan idda sananna to kaga wannan shi ce mace na ce da idda mai malai da tana sani saki kenan akan lokaci idda sananna shi ne ta sunna manzo Allah ya bayani saki a cikin halin tsarki tsarkin da ba a jojen mace ba kuma can irin cikin sutun nisa Allah karanta da mu da hanyoyi da ya kamata a bi kafin mata kai ga saki in tsakanin a gida biyu ba ya yi wa'azin duk abin da zai a gida biyu ba ya kaura can bugun ta kama an yi kuma Allah bai bar ba lamarin an mai lalace ko gida rushe sai yake magana wa in khiftum shiga ga banihima fa ba'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahli zuwa kashin bayani duk da an samu matsala ya yi wa'azin kaza kaza bai ba to Allah ya ce an samu matsala a cikin gidan ma'aurata sai ya ce ko aika wasu jama'a masu hukunci cikin bangaren miji bangaren mata kuma a gida a gida a cikin mutunci ba a gidan shari'a ba ko gidan juju ko gidan kali ba a san in wala mara armi ba he a darura bai halitta a ɗauko lamarin gida na zaman na aure a kawo shi wurin shari'a ko gidan alkali ko gidan juju bai halitta sai a halin darura ba wata hanya Allah bai karanta da mu haka ba Allah bai dora makan haka ba ta yi aje suna gidan ku dangi bangaren an ka hango gidan wanda wani akwai matsala kamata ya ku tura wasu ɓangaren miji ɓangaren mata ta san iyajin mutuncinta iyajin yawon iyajin da ya san da matsayinta ba zai mutane cutarwa ba a je a zamana suna gida cikin mutunci ba wani abin da aka yi kuma dangi na kusa haka Allah tsara mana a je a zamana a gida a sa ma'aurata gaba a binciki kowa a diba lamarin zamansu inda hanyar gyara suka ga a gyara a yi sulhu a gyara tuko idan aka ga zaman baiwa don atamar ba ba haram bacci an ba da mazama an aka ga zaman baiwa gaba daya kun ba lahi wannan jama'al su ga ya kamata ko da wani araman gwanda a raba shi kajin wannan tsari haka Allah tsara mana kuma da nassin qur'ani ba na da nassin qur'ani ba ta fiki ba to na malami ba nassin qur'ani littafi mai girman littafi da muke rikiya muke aiki da shi kuma shi jagoran mu littafi daga Allah subhanahu wataala to dan waka ga akan wannan hali duk wannan tsarin da Allah yayi kuma ka diba dan uwa hatta a halin rabuwar hatta a halin rabuwar Allah ya kashe la tukhrijuhunna min biyutihinna wala yakhrujna ka maza ku ka ku hudda mata daga cikin gida kwashe kayanki ta gidan ubanki wani maza ke mata kwashe kayanki maza maza shi ya sake ta kwashe kayanki Allah ka shi kai namiji mai imani kadda ka hudda mace da gida ka ce hutar da ɗakin ta ko ka sake ta dan wani wannan magana a halin rabuwa kuma ke mata aikun su Allah aiwa mata magana wala kharujun kuma mata kakku hutar da gidan daga dakunan ku sai halin wani kama abin zai biyu bayan alfata sauransu ɗan wannan kuma Allah ne wannan bayanin hatta wa tilka hududullah wannan wa bayanin da Allah yi dokoki ne na Allah dokoki ne na Allah wata hududullah kuma yace man ta'adda hududullah faqad zalama nafsa kaji duk wanda taka dokata Allah to da kanshi shi kanshi kaga yan wake na a takeice wasai mun na musulmi wannan ne bayanin da ne kenan akan maganar mu yi kokarin yaki da zukatan mu kan mu biya san zuciya ko abin tarayya mana ko shin zuciya mu taka dokata Allah kuma kun ga wannan hanyoyin da Allah tsara da matakai da tsara kaga yanzu wani ba wahal ita kuma wata ba ma rusakinta aka yi ba haka kurin daga ɗan matsala kurishin gane juna ya ta kwashe kaya gungungun ya ta gida wanda a halin rabuwa ma ya sake ki ma Allah mace kashe matsayin ki na mai imani kakke wuta daga ɗakin ki a halin rabuwa aka Allah ke magana to ina ga kurin daga ɗan matsala ɗan problem ka ɗan matsala kaɗan kurin ya ta kulle kaya kurin ya ganta a gida zamne mai aka yi ta kulla gaskiya da ƙarya so da yawa sukan kulla ƙarya da gaskiya in sun je dan a ba su damar zama su zama a gida shi uban ya hau uwa ta hau me za ta yi ƙarya dan a ce ta zama a ba ta gaskiya so da yawa wannan ƙarya da ta yi ita uwa ta hau uba ya hau ita huci sai mijin ya zo su uwa tun sun hau abu har gitse gaba ɗaya tana son mijinta iya son matar shi uwa su ce in ya baiwa kuran ka ci mutuncin diyanmu ka ci mutuncin da baiwa so da yawa la arman ana kallo arman zai lalace tana kallo ta sayan da za ta yi kuma ita ta ja abin ta ka doka ce ta Allah ta je gida da ba ta ginin zama ta yi karya ta ba mijin karya abin da bai ba ta ce yayi da a ce tana da gaskiya su uwan sun rike ba saki ba ko yan wanda sun rike ba saki ba ya ka bacin zama su ta yawa duka wannan yan wanda mai kaka nan ta ka dokokin Allah ne ta ga ku sun da muka cewa shari'a aiwa ne ga mutum iya magana shari'a iya magana addini amma kuma shi a gidan jibi ba ga wannan kuma ba mai halaka wani doka ce taka kana iya ba wani ya gwamnati ya ba kai ne jigon abu a gidanka so da yawan yunkurin wani magana a yi shari'a a yi doka ta Allah gwamnati ya shari'a ƙasa to kai dan Allah dan wa wanda bi ba shari'a Allah a gidan shi a iyalan shi zai ce a ta ƙasa ko a da hira kurum haka yan wa gaskiyar magana yan wa wannan abu ne yau da kullum kowa san yau cikin al'umma ba abin da yake da matsala cikin rayuwa irin matsala wannan ta zamantakewa ta arme an ga samu matsala haka kika mamaki musulmi ne wasu masu san addinin amma kurin idan abu ya zo na bangaren bangaren arme haka abu ya rikice an bar dokar ta Allah kowa zai aiki da abin da ran shari'a mishi don ka wallahi ko amma wallahi duk lokacin da muka bar doka ta Allah za mu yi ta mu wala ba maganar ta da kyau ba mu jin ta irin rayuwa kai a gidanka ba ga matsala ba ta barka ba inda yaka take ba ta barta ba kan wakacan kai ma wakacan kowa ka ne mu yi kokarin yan waya ki zuka tamu mu rike zuka tamu ka kai wannan dokokin duka shi zuka shi dokokin Allah duka wannan dokokin Allah ne suratul nisa cikin suratul talaq ta musamman duk da Allah ya tsara mana matsayin mu na masu imani kuma yace wannan dokokin shi ne amma yanzu gaba ɗaya idan mutum ran shi ya ɓaci ko sai kace labari kullum wacce tana gida ba mai wannan yan wanda kamata a kira wannan yan dangin da a kira ga dangi ai shawara ai wane ne wallahi hidda ku su ji labarin wacce ta kano ma a gida ko ma ta su kare idda bai ba ba ga ya kowa kun in ya hau kullum saki zai hidda kun ku ji labari kullum wacce tana gida har ma ta kare idda wannan gaskiya yan wa kamata mu gyara kan mu mana mu yi kokarin yaƙi zakatan budukoki na Allah saki ko ya kama baka da mu saki a kowane lokaci gashi cikin tsarki iya bukata abu da yawa in wani duk ayyau an take an take kuma ana magana muna fata Allah taimake mu mu yaƙi zukatan mu mu wato kuki na Allah mu sami kyakkyawar rayuwa dunar lakara Allah taimake mu yan wa a takaice dai za a yi kira kamar da lamba ta 96 99 sifili ɗaya wani yan nasiya na yi ta kan wa'azi da assalamu alaikum wa alaikum salam lafiya alhamdulillah ya ayyuka kuma alhamdulillah
malam damar tambaya ce nake yi to bismillah
kamar yanzu mutum yana da aure iya mi
yana da aure to eh suka saki matar matar daya wa sake ta
tsayinya tsayinya tsohuwar ne ta saki matar to
to yanzu ya ne da yake malam to shi ke na gane shi ke nan ya kama kama radu ya kaji radu insha Allah to muna fata da ke nan wa za a yi kokarin kira a lambar da aka bada ko akwai lamba wadda aka bada ita kamata a yi kira kanta na ce gudu a lamba ta akwai ta airtel akwai ta move ta airtel ce mai lamba 96 99 sifili 1 62 kinan katurban sars katurban 19 0 62 ko lamba ta mu mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 su ne kenan mun za a kira kuma mutum zai kira ya yi kokarin kenan kawo da rediyo inda kenan ba an ji ba hayaniya a lokacin kiran amma inda da rediyo tabbas akan ji hayaniya mu ba mu ji ba kuma ka ci kuɗi kuma ka ansa a hayaniya shi muke fatar a yi ƙoƙarin kawai da rediyo lokacin kira assalamu alaikum wa alaikum salam la'ala
ina malam muna ƙara gaida shi Allah ƙara min lafiya da imani amin amin tambaya ce tambaya ce gare mu bisa kan yara marayu eh yara ne gare ni marayu amma kuma ba a gaba na ba suke a gaban tsohuwa ta suke eh kuma cin su da san su da suturar su komi ita take musu eh to kuma sai nake ɗaukan kuɗin yaran marayun irin wannan taimako da ake ba su eh to da nake ɗauka sai nake ajiyewa a banki eh to kamar akwai kuɗin riban nan da ake ɗo- suke ɗorawa riban nan da ake ja masa da kyau a gama cikin dukiya eh to kuma kamar ni uwarsu da ni ban ni tiyatar da su da komi duk abin da na musu cikin kuɗin su ne nake musu ni ma wasu kuɗin a cikin kuɗin ma nake na bukata Eh.
kamar ni ina iya cin wannan riban
to na gani eh eh shi ne nake so a tambaya mu ma to assalamu alaikum assalamu alaikum na'am eh assalamu alaikum
Alam salamu.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi
Wai nake ina shaida ku duka ina jin daɗin wannan abin da ake wajin wannan gaskiya da to Allah taimake mu wannan kusan ne daga tawana da.
to wannan sai Allah taimake mu Wai na
na'am na'am assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi Ana barka ne.
barka sanu Na baya.
alhamdulillah Salisu ne daga Bukki.
to bismillah salisu
Muna jin daɗin karatun da yau muna goyon baya.
to ba gwamba tambaya ba Allah kana zama Allah tambaya saka da alheri.
assalamu alaikum alhamdulillah Allah kare ɗauka.
Amin. assalamu alaikum na'am
Salamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah Barka mu da haka.
barka sanu Tashin Allah.
alhamdulillah Ya muna jin daɗin wannan wa'azi.
to Da Allah ba da muna da tabbata.
yawa ita ce abin eh wai ne ne bambancin wasan
ha ne bambancin wani kuma tsari da ke da mai yi da mutum kuma da wanda yake zama a gidan wanne shi matsala a ciki
eh to assalamu alaikum assalamu alaikum bismillah assalamu alaikum to assalamu alaikum
wai na ce kamar mutum ne in yana shan sigari wanda a dace dawa shi yana so ya fata kuma ya kasa wata eh to yake na ji sai ina ga yan wa- a takaice dai wadda tambayar mu ta harko wanda yake magana babar shi ta sake matar shi yaya maganar take to dan uwa maganar sakin mace Allah subhanahu wata'ala ya sanya saki a hannun miji ba a hannun wani ba ko wata ko uwaye ko wani don haka wani bai iya sakar ma mataka inda suke ne shari'a ce ake magana hatta a wurin shari'a ana magana ne idan an diba duk ka'idodi na arme da hanyoyi da aka diba kan wani abin ake raba shi amma haka kurin ko a gaban alƙali ko gidan sarki ko gidan shari'a ba kashe arme haka kurin he inda abin da shari'a dama tare da cewa in ba haka ba in da haka dole a raba arme amma a saka maka mata ka haka kurin inda har wani zai iya sakar ma wani mata manzala yana rayu sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab ya nemi Abdullahi bin Umar dan shi ya saki matar shi kan wasu dalilai Abdullahi ya san matar shi Umar ya ce ya sake ta ya ce bai saki hatta kai sai da aka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga abin yake a gida ya- ya kasa magana gida Umar ya zo ya ba Annabi labari ga abin da muke da Abdullahi anan kaga inda har wani zai saki da Umar ya saki amma manzo Allah ya ce ma Abdullahi kai da ga babanka ta kwanshi abdullahi ya sake ta kaga kenan akan haka wani ko uwa ko uba sai dai in sun sakin kai in ka amince saboda biyayya an ba an nemi hanyoyi na neman sulu biye ba to bai wa bata da uwaye saboda armi sai a dole a saki amma wani bai ce ya sake ta ta saku sai in kai ka confirm ka taba sakin wannan ka taba kai ma ka sake ta kenan sakin uwa sakin uba ba saki bane ba sai shi mijin mai matar ya ce ya saki na wata a gane in wa ƙarƙashin wannan muna bayani bangare bangaren iya lalle da'a ga uwaye wajibi ce ba a za a bata ba da uwaye saboda armi saboda mata wannan haka ne amma kuma su uwaye su yi tsoron Allah sanda cewa ko da wannan da ɗanka ne iya kana da haƙƙi mai girma kan shi ya maka da'a to amma wallahi idan ya zama kurin san zuciya ne kurin dan zalunci ka raba mace da ɗakin ta kurin ka raba shi da matar da yake so ko gidanta ko ke kurin ki tashi tsaye ya raba ɗanki da matar shi ba abu da shi tsakanin su kurin ra'ayinki ne kaga wannan ki santa ce akwai shari'a gaban Allah tabbas akwai shari'a gaban Allah ta zalunci da kika maɗiye mutane kika hudda ta da gidanta haka kurin ɗanki ya miki biyayya to ma akwai ke ma akwai tsayawa gaban Allah lakin uwaye ai hattara wajen shiga lamarin armi ko raba armi haka kurin dan dai da danka ne kurin ka yi tsaye akan kan karba shi matar shi wannan ba dalili na shari'a gaskiya akwai tsayawa gaban Allah ko da anan daya maka da'a to amma kai ma za ka tsaya gaban Allah tabbas assalamu alaikum na'am assalamu alaikum to a takaice dai kenan wannan shine maganar sakin babarka bai zama saki sai in kai ka tabbatar da wannan saki zai zama saki Allah alam mai maganar kudin marayu a hannunta to shi irin wannan kudi abinda malamai suke magana abin da ya yi an akwai wani cikin problem irin misali rashin lahiya ko likita ko ta hanya ta zubawa asusun gwamnati ko da ta biya wata diya ce a ne kamata a sa wannan kudi ba ke ki ci ba ko su ci shi ne abin da ya kamata ki yi ke ma kenan duk ɗaya ne da su ba za ki je su ba sai in kina cikin wancan hannu ka ambata sai magana masu cewa yi da mutum gwanda ka yi dam ɗan uwa shi na maran sabo wannan babban wani ƙarami ne me yasa mutum zai ce gwanda ya ƙarama kamar da duka man duka zaɓa da zaɓa ne kula ce kaka diba girman wanda ake saɓa ma wannan haramu ne ƙarara annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wasa da irin wannan dal ko wani lido ko da annabi ana sallallahu alaihi to wani mutum ya zo ce maka wai wanne ya girma da zina kaza da kaza me yi duka saban Allah ne kuma wanne ka san akan wani zaka iske Allah zaka mutu akan iske Allah kan shi dan haka yana mutum kai wajen saban Allah ka diba girman Allah da girman da ake saba girman lahin ba to in muka in muka muka misali kai mutane kake daga mu ko dole ka ka da lalle ya ka ce kaza kaza kaza amma ka ce wai kai a wani musamman masu kashi amma muna damkin muna kaza ke mu saboda ai gwanda ya haida mu jami da mutane to shi ne kin wace ku ku shi mallayi ne ka daga Allah kama ka da lahi wannan ba hujja bace ba Allah ya shirye da mu mai maganar eh assalamu alaikum assalamu alaikum na'am
barka da karatu barka alhamdulillah yawa daga bushiri ne abu dogo da bismillah abu
yawa kamar haka ya sanin da ake a sallah mene wani sai gane na haka ya da ake ta cikin sahun sallah eh na gane yawa sai ga wani hali na taka kafar mutum akan haka to ina so a kira da Allah kan wannan koyar
to eh shi na gane na ji eh muna magana akwai mai ake cewa mai maganar assalamu alaikum alaikum salam lafiya lau na'am
yau limani ne na masallaci kullum sannan ce na tashi sanar la'asar ba ta wuce minti biyu ko minti biyu da wani abu. ana alwala raka ta ƙarshe ma ba ka samu a lokacin nan
eh
yin wannan masallacin ya zama wajibi ko kuma an abu kana an kusa kana iya zuwa san ka ringa sallah to na jin sha na ji iya maganar an ba shi addu'a ta hasashen sigari wala ba na da addu'a hasashen sigari kurin dai ka san da haramu ce kuma shi ko zace ba nasin qur'ani nasin qur'ani Allah mana kashe wala taqtulu anfusakum inna la kana bikum rahima kab ku shika wannan ku da yararen dai la darar la dara yan wa takaice lamarin taba ko a turance lahi ce ko a doka ta duniya lahi dan ta kai a yau yanzu ta kai an hana fibidu suke tallata ta kai masu saida ta an a mota suke za a sa su dole sun rubuta a cikin mota a cikin ta yanzu ta kai ma a cikin ta za a rubuta saci garma a wata sante tana kisa tana da haɗari kan lahiyarka wannan a rubuce za ka buɗe fiken taba a rubuce a gabanka garma a wata sante saci tunin kalmomin da ake sawa tana kisa tana da haɗari kan lahiyarka amma mutum ya ɗauka busa kaga wannan akwai ganganci da rayuwa gaskiyar magana musulunci da abin zai halaka da musulunci haramta shi kuma menene da abin da zaka shaka halaka haramun na musulunci kuma shi an tabbatar da cewa tana halakarwa tana kisa ke sa baiwa mutum gaba shi tawili akan maganar ko mutum tsoron Allah ya kauce ma dan lahiya kama zaman ka lahiya gangan jikinka ka kauce ma wannan abin gaskiyar magana ka yaƙi zuciyarka eh ka yaƙi zuciyarka ka ba ta kurin shine kurin ka san da lahin ta kurin kuma ka roki Allah Allah ya shirya kai kurin eh Allah ya shirya mu gaba daya mai maganar wajen hada yatsa a cikin sahu akan taka wani to in taka jan ya kawo kama illa yan wa shi mai taka lalle ba abin a san kuma an yawan asali ba ya tsaba ci ake gama asalin abin a kadan bil kadam ka bil kab sabbi sai gama idan sau da idan sau ya tsa domin yanka ce ya tsace misali yanzu da mutum ba bukatan mutum babba da karamin yaro mai karamin kawa da babba kawa aka ci gama tsa sau bai zo daidai sai ka samu na ga ya samu gaba da baya zigzag za a samu hakika na abin daman ba ta ka gama tsaba a'a idan sau da idan sau shine yake zawa daidai da babba da yaro karami haka zaka zai da dama abin asalin abin ba tsaba ce ta mu a da matsala abin rashin sanin wannan abin sai kawo dama aka yi wani kurtu a masallaci wannan kurtun da aka yi shi ke kawo kowa ya ya tsashi dungura amma asalin abin ba tsaba ce ba ka abin idan sau da idan sau ne shi ke zawa sau da daidai amma idan ya tsaje ya tsace ka zama babban mutum da karamin yaro mai kato kawa da mai kawa kaga ce gama ya tsa kaga wani shiga wani shiga baya har gaskiyar magana abin daman da yake gama idan sau shi ne kuma duk da haka a kauce ma taka kamar da ya ce an hana takawal a yi kokarin kauce ma takawal kaka taka mutum kaka shiga haƙƙin mutum akan kuma cikin tsawon sallah haka in har yawa kanakin sai shi wannan iya maganar gaugawar sallah ɗan uwa maganar gaugawan sallah abu ne sananne sallah express gaugawa ba sallah ba ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani a rayuwar shi ya zo gaban shi a masallah ya sallah a masallaci a zamane wani ya ci kuyo sallah a gaban shi ya zo ce assalamu alaikum ya rasulullah manzana ya amsa yamin salamu alaikum salamu rahmatullah idan ji'i fa salli fa idan lam tusalli yace koma kai sallah hanzu ba kai sallah ba ya koma nan bayan Allah yi sallah ya sake dawowa manzo Allah ce koma kai sallah har yanzu baka yi sallah ba sai da yaso uku sallah ce ke ma manzo Allah ce baka sallah ba karshe ce ya rasulullahi ka karanta da ni sallah wannan ita ce na iya bakin yawa ta kenan ta kuma koya mai sallah a sallah ba gaggawa ce ba nutsuwa gab gab gab gab ne yace in zaka yi sallah ka cika arwala ka fuskanci alƙibla ka yi kabbara ka yi karatu ka yi ruku'i ka nutsa a ruku'i ka dago ka yi meke cak ka samu nutsuwa ya ji mai sallah cika ka sallah cikin nutsuwa kaga nan ya yi sallah amma maza na ce ba kai sallah ba na kaɗan wa kenan magana gaugawa sallah ba sallah ba ci ko an yi ta huzaifa radiyallahu anhu ya ga wani bawan Allah iya sallah irin bige bige yace bawan Allah tun shi ke sallah haka yace ni shekara ta 40 yace aikowa ka shika 40 bakar sallah me sallah ce ki bige-bige annan sallah ya ga wani yawon sallah bige-bige annabi ya ce kun ga wani ba Allah da ya mutu ya mutu kawai addinin na bana ba yan wa ta kace akwai hadari gaggawa sallah express dan haka da horko shi limamin na masallacin naku in zai yi a samu a cikin mutunci ba a cikin jama'a ba ku samu wani sulat tijawa a iske shi a gida a mai nasihar wannan gaugawa sallah da yake a samu nutsuwa a sallah a mai nasihar inda fatar ya gyara kaga kowa ya ji daɗi idan ku ya sa taurin kai ya kiya to kai ka san da dare maka sai ka nemi sallaka daban inda ka samu nutsuwa assalamu alaikum assalamu na'am
kuma ne mata kai ba zama na ma ne da kai zama na hanya ta uku ba na kai kai zama eh
an san yi zaman wannan kamar in ka zauna an ka tashi kuma an ka tashi ka sosai eh a ka yi ko kuma ba a ji za ka eh yi
tana kuma gani eh, kuma kan alƙalar hannu wani lokaci hannu kana yin kamar masu kana tunani ha ko kuma uku gari in ka tare shi ma hannu abin da za ka yi ko kuma ba a ji eh eh, da yawa.
to shi ke na gani na gani to eh, shi dai wancan dan uwa na fatar ya ji wanda yake magana kenan sai ka nemi wani wuri in limamin naku bai gyara ba to kai ka nemi wani sallah inda yake da nutsuwa domin sallah babu sallah ba nutsuwa nutsuwa tana cikin rukunin sallah jigon sallah an babu ita annabi ya ce ba sallah ba ce Na haka kenan sai ka samu wani wuri daban inda za ka samu sallah cikakka mai nutsuwa assalamu alaikum radio na'am na'am kashe radio kashe radio to ci kashe radio kusanki
tambaya nake so a yi ne bisa kan fannonin rabon gado
akan mi
fannonin rabon gado
ya fanonin rabin bangane fanonin rabin gado kamar wanda yake kan ya mutu yana raba gado ya zama halak yawa ko ya ce ga abin da za a mishi da dukiyar shi in bai da kowanne zai ci gado shi ne nake so abin da nake tambayar wannan to na gani na ƙara da ya fara ta na gani to eh, shi abinda yake na bangaren barin zaman farko na tahiya wanda ya bar zaman farko a magariba ne a isha ne a azor ne da asar ne duk sallah mai zama biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya miƙe tsaye cak to ce kai ya koma ya zamna za ka ci gaba da sallah mun ka ƙare sallah gaba ɗaya ka yi tahiya ka ma'anar salata ka yi addu'a ka kayan ka yi sallama sai ka faɗi ka yi sujada guda biyu wanda aka ce ma ƙabali salam wannan shine ƙabli kenan a inda ka war zama na harko amma ka zabura daga zaman harko baka meke ba ka tana sai ka koma ɗan ka zamana ka yi tahiya ka ƙare kuma in ka ƙare ba ba da ba ƙabli akan samu wasu hisin meke hisa ko wani kuskure ne amma kuskure wanda bai bata sallah wanda ya da ya zabar ya meke tsaye ka ya dawo bai da dace haka ba to amma me zai shi kuma gyaran sallar shi shi kuma in ya kare sallah ya yi tahiyya ya yi komai a salati ya addu'a ya sa- ya ce assalamu alaikum sai ya faɗi ya sujada guda biyu wanda ake cema ba'da salam wannan ga wanda ya- ya dawo duk da bai dace dawan ba amma in ya dawo haka sallar shi take gyaruwa assalamu alaikum ba kake nema ba kake nema a ba shi bane sai mai maganar iya maganar wasuwasi ya dame shi to wasuwasi ba abin da za a ta yi neman tsari a wajen Allah daga sharrin wasuwasin shi ɗaya ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ibn abul asim ne sirkin shi mijin zainab dai ya wa annabi jaji ya rasulullahi idan ina sallah nakan rikice in rasa ma inda nake abin da ya karanta ma shi dan kan gito mu rasa inda nake a sallata yace to idan ka samu haka abin ya damun ka ka ringa karanta ka karanta a'udhu billahi minash shaitani rajim ka yi tuhi su uku bangaren ka nagum a cikin sallar yace haka ne Allah ballahiya dangane da uku ce ko hudu nan ne yake da magana ruwayu daban-daban inda ka samu dan kokonto uku ce ko hudu daga baya ka kasa samu bakin zaren inda kake to ya ka ɗauki kaɗan kin uku ce ko ya ka ɗauki uku kin biyu ne ko uku ya ka ɗauki biyun in ka ƙare sai ka yi sujada kafin da salam duk da kuma sai ba a dace amma imam malik cikin mutan malik abin da ya ka ba da ake nan ba da ya ka ba da salam inda ka samu kokonto uku ce ko hudu ya je ka samu rinjaye ka ce kai ukun ce ka barta a hudun kai sai ka ɗauki mahi yawan to a nan ƙarin nan ne za ka yi ba'ad salam ka ji abin da za ka kenan sai mai magana rabon gado yan uwa masalar gado da harko dai abin sanan ne bayan sabanin malamai annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa la wasiyata li waris ko mutum zai wasiya a cikin dukiyar shi bakka haƙƙin ka yi wasiya ga migadanka a cikin ɗiyanka misali masu gadanka ko maza ko mata baka da haƙƙi a musulunci ka ce in na mutu a ba wani kaza ko gida kaza na wani ne ko abu kaza na wani ne baka ko ka yi za a yadda ba aiki da ita ko ka hodi ko ka hodi gida wa kaza da wani ne in dai cikin magadanka ne za a yadda wannan wasiya taka a roƙa maka gafara ta Allah inda da ka ba wannan ka ya amsa ka ba shi takardun gidan ya shiga ya ko ya sa haya gidan shi ne wannan to za a ce ka zalunci amma kuma gida ba mai amsha daga hannun wannan yaro tun da ka ba shi ka kyauta ta zalunci duk da cewa ana so a samu gafara ga uban jin kai wani mutum na iya mai dawa ga macin gado amma dai ba iya amshewa matuƙa ya ba shi tun da shi to amma irin da ake cewa ka ware wani gida kaza in na mata na wani ne ko su wani ne cikin magadanka ba a yi ko an yi za a yi da ta shar'ance ko mutum ya ce ya ci haram ko kai da aka ba aka ma wasiya da ana son ka aka ma wasiya cikin uban ku iya dukiya ko na ku iya dukiya he ware kai ce ma wasiyar kaza to da ko ka ce baka ci haƙin ka ka ci haram dan ba haƙin ka bane ba annabi ya ture ba a yi kenan amma misali kana da dukiya cikin wanda bai gadon ka misali kana da ɗiya kana da 'yan uwa iyawan ‘yan uwan kana ma taimaka masa a rayuwarka kuma san zamani yanzu kowa ce ɗin zamani yadda wani kana mutuwa ya yanke alaƙa da ‘yan'uwanka kaɗan aka an samu an samu wasu ya yanke alaƙa kwata-kwata da wannan haka ba mai tun karo shi ma to kaga irin wannan kaga akwai matsala irin wannan kaga ya dace kai tun da ranka kana iya cewa in na mutu a ba cikin ƙannuna a ba wani miliyan kaza a ba wani kaza a ba wannan kaza wannan kayi kayi kayi na kun bisa uzurin su hana wannan shi kamata a yi kai wa dangin ka wanda basu gadan ka musu wasiya a cikin dukiya ka halaka ne shara ta baka dama kai huce sulusin dukiya mai sulusi daya cikin uku yan ciyar na dukiya kai huce yan ciyar in wuce daya cikin uku kuna suna ta ba sai da ba magada suna ta ba sai da ba amma daga daya zuwa cikin uku daya cikin uku dukiya duk abin da ko nawa ne bada hakan za ta yi kun ba a iya hanawa ki wannan shi ne kamata yi in dai da magada ba a masu wasiya amma an ba magada wannan kuma kana yi wasiya ga duk wanda kaso ka yi wasiya magada aka hana shi na hada nake na gana wannan amma wanda bai magada duk abin da ya wasiya dole a yake da wasiya shi in na mutu a ba bangare kaza kaza amma amma kai kai ka irin na bature ya ba ungiyar karnuka ya ba ungiyar ungiyar sakarci kaza wannan kakkai haka nan ka ba da hanya wata kasanta dace wannan shine ne ina ga amsan hudi amma magana masu gado ne ko ba amma wasiya ana wa dangi yan uwa wanda bisa gadonka kuma abu ne mai kyau kwarai Allah ta muke mu assalamu alaikum na'am bismillah bismillah assalamu alaikum to inda matsalar ya zo mutum ba sai kiran layi ba na hata da ke nan an mutum ya kira layin ko bai shiga ba sai kira wani layin da mutum na akwai layi biya kamar da assalamu alaikum na to bismillah arsa na sani ya wanda na duniya da zaɓen duniya duk sau kullum yana cikin tunani ya kamata
ai ban san ba abinda kana ne tunanin a sallah ko ba sallah ba
a wasan na ba ko mun ina da zama kawai yawan tunani cikin ne na tunani
ha ina ce ya tafi kuna a ba mu da zai kawai ne
da kuma da wani abu a ba mu da zai ha ya mu yawa da
assalamu alaikum na'am assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to assalamu alaikum to shi dai na ga kwanan matsala kaɗantar da zo ne sai a haƙuri kurin abin da ya samu shi za a aiki da shi kenan mai maganar yawan tunani to iya watan duniya ne ko matsala ta duniya mahi yawa suna ka haka nan problem kin rayuwa wannan kuma ya ta roƙon Allah subhanahu wataala ta addu'a Allah ya warware halin da kace domin yawa akan shiga halin matsala ne a yawaita addu'o'i na azkar yawan ambatan Allah shi ke rage mutum abun yawan ambatan Allah ala kulli hal kuma wannan cikin mugun hali ne a yi kokarin yawaita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin da fatar Allah hudda mutum daga cikin halin damuwa da yake ciki dan su da yawa magana damuwa ta matsalar rayuwa take kawo haka nan yawan tunani to amma a koma ga Allah a ta ambatan Allah ko roƙon Allah subhanahu wataala da fatar Allah kenan ya warware abin da yake ka damuwa jiya ina ga cikin karatunmu mun bayanin wata addu'a wadda manzana sallallahu alaihi wasallam wata ruwaya ya tara iyalan shi ke karantar da su duwan da damuwa ta sama ko bakin ciki ya karanta Allahu Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a wannan wa kalma ce ta ta Allah da ibada kuma kai ya zamanto kuma kadda kai abin da ka faɗa kuma kana domin akwai kalmar ban ka kira Allah Allah ubangiji na Allah bana gama kowa da kai to ka same kuma kana shirka da Allah kaga a ka kina abin bai amfanin komi a same ka da tauhidi kaɗai ta Allah da ibada mai tauhidi ke wannan addu'ar wanda yake kaɗai ta Allah da ibada bai gama Allah da komi da Allah kurin ya dogara bai neman kariya bai neman tsari bai kiran kowa sai Allah to shine wannan addu'a take amfani na tabbatar da tauhidi kaɗai ta Allah da ibada Allahu Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a muna fatar yan uwa za a fahimci da wannan mas'ala ta wannan addu'a kan mutum ya zamanto kuma ya ci kunshi addu'a kuma kai kuma baka bar shirka ba kuma kana irin wannan abin ka kai kai akwai wata buƙatar ce da warwara ya zamanto ka kaɗe ta Allah da ibada kuma ka karanta wannan addu'a da fatar Allah warware damuwa wadda dan adam san ba mai rabuwar damuwa ko mun halinka ko mun abinka ko ba ku irin damuwa shi da suke samun shi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am lafiya alhamdulillah ha yake mi eh iya samu mi eh eh to ha? wala bana ji akwai mi? na'am ni ban gane na farkon da magana biyu ban gane mana farkon ba kashe na biyu na harkon ne ban gane ba da kace a can akwai malamai komi eh to ta ta biyu kuma bane jin kawai na gane jagon ta farkon da a takaice mai magana bulaguro najeriya ya ce zai kun san wata shi an wa abin da muke bayani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yanke ba kwana nawa za a yi a bulaguro ana kasar sallah abin shi sa daga malamai zuwa malamai maza ba ki samun wansu ce kwana hudu wansu ce kwana uku wansu ce kwana ashirin babu nasi tartibi sahihi sari da manzo Allah ya bayani karara ka wuce kwana ko za a bulaguro dan haka ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam shi misali a karan kanshi ya yi zaman tabuka ya zama buwan buɗe maka kwanan kwana ashirin yayi yan kwana ashirin yayi kuma makasar sallah yake har kare kaga nan auce wannan kwana hudu duk da hata fiƙi malikiya suna magana balaguran da kai je baka yanke ba zan kare gobe jibi zan kare ko kai shekara za ka san sallama ta ka ajiye kaya ba don haka in dai bulaguro mutum ya je irin wani tahiya a je ba zama kai ba ka je ka dawo ne kullum za ka kasar sallah haka dawo sai dai cewa abin da yake sunna kamar da abdullahi bin abbas ke hujja ka abdullahi bin umar idan ka je irin wannan gari misali gari ne da limami ratibi da komi baka ce ni kasar sallah nake a sunna he ka bi limamin ku yi sallah ka cika sallah in sallah ta kama ka kai daya to anan hake kasar sallah ka wannan shine sunna kin zaka bi limamin dan garin zamanan ne wanda wanda yake yake sallah ka yi sallah ka yi cika sallah kuma in ka bi dole ka cika amma ku duk da haka idan ta kama kai daya sai kai kasar sallah ka wannan shi zaka haka dawo wannan shine abin da Abdullahi bin Abbas ya ba wasu fatawa amina sun mai wannan fatawa cewa su suka ce zanga su baki ne sun zo aikin hajji bin Abbas dan maka ne suka ce to mu idan mun zo idan muna tare da ku he mu cika sallah mu kuma masaukin mu he mu kasar sallah he ta wannan ita ce sunna baban kasan sallallahu alaihi wasallam sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kenan na kenan haka abdullahi bin ya bana fatawa a takaice dai uwa idan mutum ya je bulaguro mutaka ba kaya aje ba zuwa ne ya dawo iya cikin kasaran sallah amma in akwai limami ratibi mai sallah to zai bi limami mazaunin gida a yi sallah da shi in aka yi sallah da shi kuma daga baya in ta kama shi kadai amma in limami mazaunin gida sallah cikawa zai duk da shi kasaran sallah ke amma dalilin ya bi liman sai cika inda shi ne limancin kasar shi da shi zai so suka bi shi su ciko to amma shi bi liman shi ne bambancin a gane bambanci abu ne in mutum shi ya ja sallah iya kasar sallah ba ruwan shi da yan gari in ya biyu sallama zai yan gari su ciko sauransu amma idan kai ne ka bi liman kai dan tahiya ka bi limami to liman shi ake bin sallar shi anan sai ka bi yanda liman yi haka zaka yi hudu yayi hudu zaka yi in ya salamce shi kenan kama in ya tunga salama bayan sallama shi kuma duk da haka in ta kama kai daya za ka yi kasarin sallaka in kai daya ta kama wannan shi ne abin amsa kan wannan magana wallah wa alam da sawab yan wani shi ne bayanin na wannan nan bulaguro za mu je magana sai dangane da ya ka ce layi da aka bada mutane sai haƙuri don in shigo ka ɗauka masu doya bai kenan matsala yana ga matsala ta ta an abar sadarwa cikin na rezo ne ke ga shiga shi ya za wani su kun bai dokuwa ga doka ma sai ka ji ba magana illa kurin ina ga abin da ya kamata yan uwa nasiha dai da muka yi balle ta farko kullum mu zamanto muna yaƙi da sukatan assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum na'am kaji matsala kenan assalamu alaikum to bismillah tun ana jin zu bismillah ha wajen wankan juma'a da wankan yana ba eh
kuma duka wankan da yake yin sani kullum wankan ya fito da na mutane da me billah akwai matsala akwai matsala akwai matsala da yazo je ko na ai hakuri yan uwa assalamu alaikum na'am ha mene dan an aya kuri kurin aya kuri zan akwai matsala kurin a takaice iya tambaya ta ƙarshe na fahimci tambayar ta ƙarshe iya maganar wankan juma'a da janaba idan annabi ya kira yi gusul janaba gusul juma'a ka gusul janaba annabi ya ce duk ɗaya siffa ɗaya ce da wankan janaba da wankan juma'a manzara ce duka iri ɗaya ne kurin niyya ce kurin bambancin su niyya ce kurin bambanci da na juma'a da na janaba annabi ya ce duk iri ɗaya ne har na haila duka safa guda ce illa niyya ce bambanci wanda su ne kuran in wa ko magana da zamu bayani na ƙarshen ke bayani maganar kokari da yake da zuciya da neman shari'a a wajen Allah Allah ya tabbatar da zukatan mu akan abin da ke ne daidai wannan shine babban abu na bin dokokin Allah bangaren maza da bangaren mata Allah taimake mu mu zama tun masu bin dokokin shi da in wa a gaskiyar magana duk a lokacin da mutum adam zai ajiye jagora na littafin Allah na alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam mu ajiye mu ce da muna kuma musulmi ne kuma a baki amma za mu rawa da muke so Allah ba magana da kyau muna fatar Allah taimake mu ya tabbatar da mu akan koyi bin abin da yake littafin shi da koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi muke fata Allah tabbatar da mu kuma kurakure Allah gafarta mana yan wa'ai hakuri akwai matsala lokacin zo karshe kuma ga matsala ta da zo sai bayan na fita da gidan radio ana ikira na alamba wannan insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته